أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك كما ينمك جبنتا وإنم Uh, wato uh, mutane muka jibinta musu aljanu to haka muke jibinta wa sashen azzalimai sashi bima kanu yaksibun saboda abin da suke aikatawa min alma'asi daga saban Allah uh, wal ma'ana abin da ake nufi kama matta'anal insu wal jinna wa arahu bi ba'rif kamar yadda muka ji da aljanu da mutane jin daɗi da sashen suka ji daɗi da sashe nusallidu ba'arar zalimi na alaba'ar haka muke sallada sashen azzalimai bisa sashe bisa bi kasbihim saboda abin da suke aikatawa min al-ma'asi na da sabon Allah wa yuhazu zalimu bi zalim tariqi azzalimi da azzalimi in wani azzalimin yazo sai Allah ya kaddaro masa shi ma wani azzalim ya sadi yadda mutum yake ganin ya kai da zalunci to abu ne mai sauki Allah ya kawo kuma wanda ya fi shi zalunci wanda zai zamo ya shafe zaluncin nasa lima fil hadisi idan abin da ya zo a hadisi yan taqimul lahu min az-zalimi zalim anna yakan yi sakayya daga az-zalimi da az-zalimi suma yan taqimun kilahima sana karshe su biyin gaba daya Allah ya riko ya rike su sai Allah ya kaddara az-zalimi ya zo ya ta zalunci to kuma Allah ya tafi ya nufi tafi da shi sai a kawo wanda ya fi shi zalunci shi kuma ya zo shi ma ya gama da shi sannan kuma gaba daya a ƙarshe su koma ga Allah, Allah ya rike su da zaluncin da suke. Wali ma fil hadisi, saboda abin da ya zo na hadisin kuma ayaran kuma, kama ka kunu yi walla alaikum. Irin yadda kuke haka ake naɗa muku masu mulki. Idan mutane suka lalace to sai a naɗa musu masu mulki waɗanda suke lalatattu, wanda za su taɓa na me ya kawo haka lalacewar mutane. lalacewar mutane. To, wa min hazar ma'ana ƙaunar sha'iri, faɗin mawaƙi yana daga wannan ma'anar da yake cewa ma min yadin illa yadullahi fawqaha wala zalimun illa sayyubula bi azlami wa ma min yadin ba wata hannu illa yadullahi fawqaha sai ko iko Allah na sama da ita duk inda ɗan adam ko duk inda wata halitta ta kai da ganin cewa ita ɗin tana da ƙarfi to akwai ƙarfin da yake sama da ita akwai ƙarfin da ke sama da ita wala ma zalim kuma a ƙarshe duk wani ƙarfi bai kai ƙarfin Allah ba Allah shine mai ƙarfin da yake adana duk ƙarfin wani mai ƙarfi wa ma zalim ba wani azalimi illa sai bula bi zalimi sai ko za a jarrabe shi da wanda yake ya fi shi zalunci, da jarrabe shi da wanda yake ya fi shi ƙwarewa ko tsanantawa a wajen zalunci. To, shi yasa duk a zalimi da ya kyaye makomarsa, ba a zalunci ba ya kaiwa, wala ta su banna la gafilan, amma ya amalu zalim. To, ya ma'ashara.
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين يا معشر الجن يا كو جماعة الجنو والإنسي ده جماعة المتاني ألم يأتكم رسول منكم أشي manzanni ba su zo muku ba manzanninku da suke daga cikinku ai min majmu'ikum ai daga gaba ɗayanku an samu manzanni da Allah ya aiko zuwa gare ku ai ba arikum ai bangare daga cikin ku as-sadiqi bil insi wanda yake gaskata da mutane Allah ya aiko manzanni daga cikin mutane amma su aljanu ba aiko manzanni daga cikin su ba shi yasa manzannin da suke daga cikin mutane suke isar da aiken Allah hatta ga wanda suke aljanu. Aljanu ba su da manzanni daga cikinsu, sai dai daga cikin mutane, in Allah ya aiko mutanen ya zamo aiken ya haɗa hasu aljanu. Sai dai a samu wanda za su zo daga aljanun su ji daga manzanni na mutane, su isarwa da ‘yan uwansu, kamar yadda yake ya zo a ayoyi na Ƙur'ani kamar ƙarshen suratul haƙafi. Allah subhanahu wata'ala yake faɗa wa istarafna ilayka rafalan min aljin yastami'una alquran falamma hararuhu qalu ansitu falamma quriya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qawmana inna sami'na kitaban nuzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ya qawmana ajibu da'i Allah kaga wannan aljanu da aka aiko suka zo suka ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka koma ga jama'a su suna gargadin su suna karanta musu abin da suka ji daga manzo ko a suratul jinni قل هي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمينا وأنا أجمع يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا sun ji ne daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam suka isarwa da al'ummar su suka isarwa da al'ummar su to au usulul jinni ko manzanin aljanu nuzuruhum masu gargadin su allazina yastabiuna kalamar rusul kamar wanda Allah ya faɗa suratul aqab din wala ma quriya wallahu ila qaumihim munzirina iska koma su tafi wajen mutanen su suna masu gargadi suna masu gargadun su wato wanda suke sauraron zancen manzanni bayan sun saurari zancen manzannin kuma sai su tafi su isar da shi ga mutanen su fa wani guna qauma su isar da su isar da zancen manzannin ga mutanen su yaqussuna alaikum ayati yanzu mazanni ba su zo muku ba daga cikinku da suke karanta muku ayoyi na wa yanzurunakum suke gargadin ku liqa yawmikum haza daga muwa da wannan ranar taku ya wanda cewa ranan akwai rana da za ta zo da a wannan ranar za ku koma ga Allah Allah zai tsaye da ku a gabansa zai muku tambayoyi akan duk abin da kuka yi a rayuwarku ta duniya. Ashe manzanni ba su faɗa muku wannan ba, ƙalo suka ce bala ɓarai ku sun zo sun faɗa mana, sun yadda da cewa manzannin sun zo sun faɗa. Ƙalo shaidu na alamu suna suka ce sun shaida ga kawunansu, ai an ƙabbul ligina cewa an isan mana. Ƙala ta'ala, Bangi tabaraka wa ta'ala ya ce, "Wagarratumul hayatu duniya." rayuwar duniya ita ta ruɗe su ta hana su su aiki da abin da manzannin suka isa musu falam yuminu wannan yasa ba su ba da gaskiya ba wa shaidu ala anfusihim suka shaida ga kawunan su annam kanu kafirin cewa su sun kasance masu kafircewa da Allah tabaraka wa ta'ala wato da yace can aursul jinnu nuzurum ashar bi zalika yayi nuni da wannan ila jawabin ahara zuwa wata amsa da za a iya bayarwa a nan wahu taslimu anna hunaka rusulan min aljinn shine cewa a ce an yadda cewa a cikin aljannu ma ana samun manzanni amma manzannin da ake samu daga cikin su lakin nahum rusulu rusulil ladina yasma'una min annabi sallallahu alaihi wasallama almawa'iz wal ahkama wa yuballighuna qaumahum zalika sai dai su manzannin nan na aljannu man wato manzanni ne na manzanni wato wanda suke jin gargaɗe da hukunce-hukunce daga annabi sallallahu alaihi wasallama su isarwa da mutanen su wannan abin ala ta'ala don yi tabaraka wa ta'ala ce ina yadda muka muka turo jama'a daga aljanu zuwa gare ka suna sauraron qur'ani da suka zo da ake karanta qur'ani sai sashen su yace da sashe kun shiru yayin da aka gaba karantawa sai suka tafi wajen jama'a su suna masu gargadin su karanta ayoyin ubangi tabaraka ta'ala ya ce ce ne da jama'a kai rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika an yi aike zuwa gare ni cewa an samu su jama'a wasu kungiya daga aljanu sun saurare karatun qur'ani suka ce kai lalle mun ji qur'ani mai ban mamaki hadilan rushdi wanda ke shiryawa zuwa daidai fa'aman nabi walam nushrika bi rabbina ahada wannan yasa muka bada gaskiya da qur'anin nan abinda ake nufi bisa wannan sai ya zama ashe manzanni ba su muku ba daga cikin ku ai daga mutane da za suke isa musu daga wajen Allah kuma ba a samu manzanni sun zo muku ba daga aljanu wanda suke isa muku daga manzanni wanda abinda ake nufi a nan jinsin manzannin wanda ko da guda ɗaya ma aka ya- aka samu ya iya gazamowa gaskiya as-sadiqu bil wahid shine shugaban wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin ba aiko wani manzon Allah ba ga aljanu amma inda annabi Sulaiman yake hukunci a cikin su tai wani ya dauka cewa tunda an ce annabi Sulaiman yana hukunci a cikin su ah, gashi an hore masa an hore masa aljanu eh, wa shayadina kullu banna'in wa gawwasu akharina muqarranina fil asfad an hore masa shaydanin kamar an aiko shi ne gare su aka ce a'a ba wai hukuncin da yake a cikin su hukuncin na ai aiko shi ba yana hukunci ne na isa da sarauta da hukunci ne na manzanci ba amma fa doban yi tabaraka wata'ala ika daga aljanu ya ku jama'a mu haƙiƙa mun ji wani littafi da aka saukar da shi bayan saukar annabi Musa yin ilmihin bi Musa sabayin bi kitabihi an yakunu mukallafin bihi ba dole ba ne don an ce sun san annabi Musa sun san cewa Allah ya sauka masa da littafi a ce dole su zamo an musu da kalifi da saƙon da aka bayar ga annabi Musa ko ɗaya ba lalle ya zamo haka ba to a ashe manzanni ba su zo muku ba daga cikin ku suna lakum wa ayati da suke a, wato karanta muku ayoyi na suke gargadin ku cewa gamuwar ku da wannan rana suka ce kwalai sun shaida musu kawunan su cewa eh an isan musu rayuwar duniya ce ta ruɗe su sun shaida musu kawunan su annan kanu kafir cewa su sun zama masu kafircewa ai a wato sun kafirce da aiko manzannin ذلك أن لم يكن ربك مخرج القرى بظلم وأهلها غافلون to zalika wannan ai irsalu rusuli aiko manzannin da Allah yi aiko da man- manzanni da Allah subhanahu wata'ala yi Allah mai kun rabbuka saboda cewa ba da zai ubangijinka subhanahu wata'ala an a, wato li an akwai li allamu muqaddaratu akwai lamin muqaddara waye muhaffafatu ita an dinnan muhaffafa ce daga anna ai li annahu saboda cewa lamarin da sha'anin lam yakun rabbuka bayan da za a ce ubangijin ka bolikal qure zai halakar da jama'a bi zulmi dan zalunci a'a Allah subhanahu wata'ala duk al'ummar da ya halakar ya halakar da ita ne dan ta aikata abin da zai sabota a halakar da ita in al'umma mata aikata abin da zai sabota a halakar da ita ba ba ruwan ubangiji Allah ba zai halakar da ita ba yasa duk al'umma da aka ga Allah ya halakar to ita ta jawo ita ta aikata abin da zai sabauta a ce Allah ya halakar da ita ubangiji ba zama mai halakar da alƙaro ba bi zulmi dan zalunci ah, wato ah, wato wa ahluha gafilun dan wani zalunci daga gare ta kai al'umma ko da tana aika ba daidai ba tana aikata ba daidai ba to Allah ba gaggauta halakar da ita sai ya aiko mata mai gargadi da zai gargade ta ko kuma ya zama a cikin al'umma an sami mai gargadi da yake gargadinta amma ta kiji to sannan ne Allah zai halakar da ita amma dan zarar al'umma ta saba wa Allah wannan ba sa wata a ce Allah ya gaggauta halakar da ita sai fa in har ya aiko mata manzo da zai fadakar da ita akan cewa wannan saba wa Allah da take ba daidai bane to in ta kiji a sannan ne fa za a sauka mata da azaba inda Allah yake faɗa a suratul Isra'i وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا bana za mu fada wata al'umma da azaba dan cewa wai ta bar umarnin Allah ko ta saba wa Allah a'a sai an aiko manzo sai an aiko manzo a gare ta da zai fadakar da ita zuwa cewa wannan umarni ne na Allah shi ake bukata lalle ayi wannan abu ne da Allah ya hani da gare shi ana bukata lalle a bari to kuma bayan aiko manzon idan ya zamo ta ƙibi abinda manzon ya zo da abinda manzon ya zo mata da shi to a sannan ne ta cancanci a yi mata azaba to ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون wani kullun darajatu kowanne daga cikin halitta za a bashi matsayi min al'amili na kowanne daga masu aiki za a bashi darajoji jaza'u sakamako min ma'amilu daga irin abin da aka aikata duk wani mai aiki akwai lada akan aikinsa yana nan yana jiran sojan Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa wanda yake aiki kyakkyawa akwai lada kyakkyawa yana nan yana jiran sojan Allah ladan da yake ninnin kashi ma ake yanda yazo a sashen hadisai cewa idan bawa ya aikata hasana to ubangiji yana tattalin wannan hasana da bawa ya aikata ya zamo yana renanta kamar yadda masu dawakai masu sha'awa dawakan suke renan ƴaƴan dawakan su in dawakan sun haihu ko motoyin na sun haihu to haka ma mutum in yi aiki na alheri shi ma haka ubangiji yake kullum masa da sakamakon wannan har ya zamo a ƙarshe a waye gari an ninninka masa to haka ba kuma wanda ya aiki na ɓata shi ma haka ake waye gari an ba shi aikin sakamakon aikin nasa ko an rubuta masa a cewa aikin da ya mummuna ga irin sakamakon da za a yi masa shi yasa in mutum yana son matsayinsa a lahira to ya tsaya ma ya dubi me yake aikatawa tun a yanzu wanda ya aikata kyakkyawa matsayinsa a lahira kyakkyawa ne wanda ko ya aikata mummuna matsayinsa a lahira mummuna ne shi yasa kowa yana da sakamako min ma'amilu daga irin abin da ya aikata min hairin wa sharri daidai alheri ne ko ko kishiyarsa wa ma rabbuka bi gafilin amma ta'malu bayan da za a yi ubangiji ya kyale abin da kuke aikatawa a wato wata qira'a bi amma ya amaluna amma ya amaluna wata qira'a ko amma ta'maluna
وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وربك وبنجيك سبحانه وتعالى algani shine mawadaci an halkihi daga halittar sau ibadatin da bautar da suke masa Allah ba wai dan yana bukatar abauta masa bane yace abauta masa a'a yace abauta masa ne dan kai da ka tsaya ka bauta masa kaga kikkiawan sakamako daga wajensa shi yasa cewa abauta masa dan kai din ne da zaka bauta masa ba wai dan shi yana bukatar komai ba Allah ya wadata daga komai shi yasa da a ce dukkan mutane ko da halittar da Allah ya za su haɗa kai su ce ba za su bauta wa Allah ba to wannan kin bautawa Allah tasu bai rage wa Allah komai ba ko da gwargwadon ruwan da yake bakalewa a jikin masalan allura in an sa ta a ruwa yanzu an sa allura a ruwa za ta dauko da danshi yanzu wannan danshin za a ce ya rage wa wannan kogin wani abu ai rage wa kogin wani abu ba to wani subhanahu wata'ala da a ce mutane za su haɗu akan cewa lalle su saba masa su gama saba masa to abinda in abinda za a ce ta wato sun raga daga mulkin sa bai kai haka ba su rage komai a sarautar Allah ba tabaraka wa ta'ala kamar yanda idan da a ce halitta za su haɗu akan su bauta wa Allah sai ayyuka kyawawa ba su ƙari Allah da komai ba aiki mummuna ga wanda ya aikata aiki mummuna kamar yadda sakamakon aiki kyakkyawa ga wanda ya tsaya aikata aiki kyakkyawa ba wai dan Allah yana bukata bane gata ne kawai ake wahalita da ake cewa su tsaya su yi aiki kyakkyawa ku yi aiki kyakkyawa ku yi aiki kyakkyawa duk wannan gata ne ga halitta ubangiji ya wadata an halkihi daga halittar sawa ibadatihim da bautar da suke zur rahama ubangiji kuma subhanahu mata'ala ma'abucin rahama ne Ubangiji subhanahu wata'ala ma'abucin rahama ne, rahamar da yake ta yalwaci komai, inda yake zai zo nan gaba a suratul arafi wa rahamati wasi'at kulli shay. Rahamar Allah ta yalwaci komai. In ya sha in Allah ya nufa yusibku zai iya tafi da ku ya ahla makkata ya mutanen makka bil ihlaki ta fuskar ya halakar da ku. wa ya salib in ba da kun ma sha yasa wanda ya nufa daga bayanku su dawo a ce su ne masu maye muku ku an tafi da ku kuma an kawo wasu su ci gaba da zama a maimakon ku min alhalqi abin da yaso daga halitta kama an sha ku kamar irin yanda ubangiji subhanahu wata'ala ya fara halitta ko min zuriyati qaumin nahar daga zuriyar wasu mutanen ashabahu da ya tafi da su to a yanzu din ku nan gaba ɗaya sai ya tafi da ku idan mutum ya duba wani da yawa in ya duba sai ya ga gaba ɗaya tun daga annabi adam har zuwa wanda ya haife shi ba ko ɗaya duk Allah ya ɗauke gaba ɗaya duk Allah ya ɗauke gaba ɗaya wani ma sai ya zamo a ai ba wannan ba ma kaɗai a a wanda aka ce duk an haife su daga waje ɗaya sun tsare saura saura shi kaɗai a saura shi kaɗai to ban yi na wata'ala ai me iko ne in ya so zai iya tafi da mutane ta diyan da ya nufa ta diyan da ya nufa ya iya tafi da ku bil ya halama kata mutanen makka bil ihlaki ta fuskar ya halakar da ku wasu salim ya dukun ma sha ya kawo wasu su tsaya bayan ku su zamo su ke rike da kome kuma wanda da ku kuke rike da shi kama an sha'akum irin yadda Allah subhanahu wataala ya fare ku min zuriyati qaumin hari daga zuriyar wasu mutanen attabahum da ya tafi da su walakinahu amqakum rahmatan lakum sai dai ubangiji subhanahu wata'ala ya baku ne dan tausasa muku ya ban muku ne dan rahama a gare ku إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين إنما توعدون حقيقة abinda ake muku alkawari da shi min as-sa'ati daga tashin alkiyama wal azabi da azaba la'at abu ne wanda yake mai zuwa la mahalata ba makawa alkiyaman nan tana nan tafe wa ma antum bi mu'jizin kada ku taba dauka cewa ku dinnan za ku gaji da Allah ina fa'itina azabana ba za ku iya tserewa azabar Allah ba tabaraka wa ta'ala قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قل كلي دسو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قوم يا كو جماعة imalu ala makanatukum duk yanda kuke gani kun daukar wa kanku to ku je ku ci gaba da aiki haka in magana Allah da ake faɗa muku ta shige ku kun ga cewa bara ku yi riko da ita ku yi aiki da ita shikenan ku je ku ci gaba in kuma kuna ganin magana nan da ake faɗa muku ta Allah bata shige ku ba ko akwai wani son zuciya da kusa sa a gaba shine za ku aikata to ku je ku ci gaba ku je ku ci gaba da aikatawa wannan aikin naku kyakkyawa bai ƙari Allah da komai ba nima sai in ce bai kare ni komai haka nan aikin naka mummuna bai cuci Allah da komai ba ni ma tun na isar da aikin Allah shikenan a shi yasa ku ji gaba da aiki tsarin da kuka dauka wa kanku ni ma zan ci gaba da aiki bisa tsarin da Allah ya dora ni akai fa sofa ta'lamuna da sannu za ku san man wanda man din mausula ce maf'ulul ilmi shine ma wato maf'ulun alima din na ta'lamuna wannan alima ɗin kenan ta irfani ce mai nasabtar maf'uli ɗaya yanda ɗan malik yake faɗa li ilmi irfanin wa zanni tuhuma ta'adiyatu li wahidin multazama to fasofa ta alamu sannan za ku san man takunu lahu aqibatu da wanda a ƙarshe kyakkyawan gida zai zamo gare shi gida abin yabo waye ayil aqibatul mahmuda abinda ake nufi da wannan kyakkyawan gida ana nufin kyakkyawan ƙarshe wanda zai samu kyakkyawan ƙarshe zai bayyana a fidari lahirati a gidan lahira a na hannu mu ne am antum ko koko mu ne da muka yarda da Allah muka rike alkawarin Allah ko koko da kuka ce ba ku yin ta Allah abinda ku sa a gaba abinda zuciyarku ta raya muku shi kuke yi to ku ne za ku tsira ko mu innahu laman sha'anin la yafluhu yas'adu zalimuna azzalimai ba sa rabauta azzalimai ba sa rabauta alkafiruna kafirai shi yasa azzalimi ko da kaga duniya tana kai masa ko me na sai yana tafiya daidai to ka tabbatar cewa a ƙarshe dai ba zai rabauta ba a ƙarshe ba zai bayan da za a yi a ce ya rabauta وجعلوا وجعلوا لله مما ذرأ من الحز والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وجعلوا لله an haɗo a cikin ambaton wani laifi na kafirai Allah subhanahu wata'ala ya halicci halitta ya halicci mutane ya halicci abin ba dewa dan dan adam me yasa akai wannan dan mutane su ƙara sanin Allah su ƙara mai da lamarin su ga Allah to amma abin da ya samu daga wasu sai zamo akasin haka a maimakon abin nan da aka yi ya sa su ƙara sanin Allah sai zamo a sun tsaya ga abin har suka ɗauka wato a cikin wannan abin da Allah ya halitta akwai wanda su a wajensu shi ne za a bautawa suka bar bautar Ubangiji wanda yake mahalicci. To shi ne Ubangiji anan yake bayanin irin wannan ɓannar da suke Ubangiji ya ce waje alulillahi kafirai ai ku faru makata ai kafiran maka sun sanya nasiban ɓangare lillahi ga Allah mimma zara'a daga abinda Allah ya halitta khalaqa zara'a halaka ya halitta min alharsi na daga noma azzar'i shukoki wal an'ami da dabbobi suka ce a irin wannan bara a ware a ba Allah wani abu yasrifunahu ila rifani abinda suka ware a irin nan suka ce na Allah ne sai su ringa sarrafa shi zuwa baki in an yi baƙo sai a ɗauka daga wannan rabon na Allah a ba baƙin nan su ci. Wal masu ake ne da almajirai, wani shuraka ihim nasibin suka sanya kuma rabo ga gumakan da suke tare da su wajen bauta da Allah ta baraka wa ta'ala. Yasrifunahu ila sadadatiya wanda suke sarrafa wannan abin zuwa matsaran gumakan. Suke sarrafa abin a wannan ga matsaran gumakan. faƙalu sukan ce haza lillahi wai wannan shine na Allah da zame yanda su suke hange riya wasu su bar ɗaukar cewa ai komai ma na Allah ne komai ma na Allah ne a'a sai su ware wani abu daga cikin noman da suka yi ko dabbobin su ce wannan shine na Allah da zame a riya wasu bil fati rami akwai qira'az za'amihim akwai qira'az zu'umihim da ramman zaira wa haza li shurakaina wani kuma a cikin wannan abin da suka noma ɗin ko dabbobin da suke kiwo sai su ware su ce wannan kuma na gumakansu ne wannan kuma na gumakansu ne fakanu idza saqada fi nasibillahi shaw shi yasa lokacin da suke saukar misalan dabinan su idan wani abu ya hada daga dabinan nan a cikin rabon Allah tabaraka ta'ala min nasibi ya daga rabon gumaka idan wani abu wanda yake rabon gumaka ne ya faɗa rabon Allah iltaqadu sai ce sai an tsinto sai an tsinto wannan abin na gumaka ba za a yadda a ce ya shiga cikin rabon Allah ba a ce ya kai a afi nasibi ha shi'u min nasibi idan kuma wani abu daga rabon Allah ya faɗa a cikin rabon gumaka tarakuhu sai su kyale ba za su dauke ba wa qalu sukan ce inna la ganiyun an haza wai Allah ya wadatu daga wannan kama kala ta'ala kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fama kana li shurakaihim abinda yake guguma kansu da suke tare da su wajen bauta da Allah fala yasilu ila Allah ba yanda za a yi su kyale shi ya sadu ga Allah in ya fada ma a cikin rabon Allah sai su ce bara sai an dauke wa Allah ai mawadaci ne shi yasa guma kansu ne su a hanyen su ya cancanta a basu a basu ta ko ina ma kana lillahi abin da yake ga Allah fala huwa yasulu ila shuraka ban shine yake saduwa ga gumakan nasu in abin da yake na Allah ne ya fada a cikin rabon gumakan sai sai a kyale ai Allah ya wadata amma in abin da yake rabon gumakan ne ya fada a cikin rabon Allah sai sai a fito da shi a fito da shi kai sai ma kumuna irin wannan hukunci laifin yayi muni a irin wannan hukuncin laifin da ke cikin sa yayi muni hukumun haza hukuncin su wannan wannan hukumun haza shine mahsusu bizanni sa amma ma din ita ce fa'ilar sa to wa kazalika wa kazalika ruyi wa kazalika zayyana likathirin min al-mushrikin qatl awladihim shuraka'uhum liyuduhum wa liyarbizu alayhim dinahum ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما To يفترون Ubangiji ya ce, wa kazalika, kama zuyina lahum ma zukira, kamar yadda aka kawata musu abin da aka ambata, haka ma zayyana, to, ah, zuyina lika sirri min al-mushriki na aka kawata wa dawa daga kafirai, aka kawata musu qautulu auladihim cewa shuraka'u gumakan da suke tare da su wajen bauta ga Allah ko ko aljannun da suke tare da su da bau- ga bauta wajen tare da Allah suke kashe musu qatul auladihim suke kashe musu ƴaƴansu a suke kashe musu ‘ya'yansu, umarce su da cewa su kashe sai su kashe. A nan akwai ƙira'o'i, akwai ƙira'ar zayyana likasiri min al-mushriki na ƙatla auladihim shuraka'u, wanda ita ce ƙira'a da shi mufassiru ya yi tafsirin nasa a kai. Shi ne cewa da yawa, irin yadda aka ƙawata wannan magana da aka faɗa a baya ga kafirai. to haka ma aka samu wa'yansu wanda suke daga aljanu wanda kafiran nan suke tare da su wajen ibada ga Allah suke kawata wa kafiran nan cewa su kashe ‘ya'yansu bilwa'adi ta fuskar binne ‘ya'ya ƙanana musamman mata ah, su su- eh, su kashe su tun suna yara bin rafi shurakawun ɗin da rafa fa'ilu zayyana shi ne fa'ilin zayyana wa bi qira'atin akwai kuma bata qira'a bi bina'ihi lil maf'uli da aka gina zuyyana zuyyana din ga maf'uli wa kazalika zuyyina likasirin min al mushrikina wato qatalu auladahum shuraka'ihim qira'ar abdan amirin kenan makarancin mutanen sham وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا أولاد أولادهم شركائهم يا ذم قتلوا دين شين نائب الفاعل زين كما مرافي ne ga shuraka'ihim amma kuma sai aka sanya maf'uli ya shiga tsakanin murafi da murafu ilaihi a sai a to Iran Abdullahi Amirin kenan wadda an samu wasu da suke tacce ku ce akan wannan kira'a cewa ai ba kira'a bace ma ba tsari ne na magana ba wanda aka sani ga Larabawa to amma a koyaushe ita kira'a in dai ta inganta to hujja ce a ita ce a gab- a gabatarwa akan duk wata fahimta ta wani malamin nahau An saboda kira'ar ita ce za ta yi hukunci akan nahau. Ba nahau ba ne zai hukunci akan kira'a. Yanda Malam Rabi Shuba Rabi ɗan tinke ke faɗa faltusli hannan nahawa bitanzili likai tu'adda min zawil uquli. Asha wa kalla wa ma'azallahi an yusliha nahau kalamallahi. Lan tusliha alqira'atal mudahhara بالنحو لو كنت إمام البصرة أو الرؤاس سيد القراء في كوفتهم شيخ الكساء الآرف cewa ka ɗauko ƙur'ani don ka amfani da shi wajen gyara nahau in ka yi haka shi ne ka cancanci a lissafa ka cikin masu hankali abu ne wanda ba zai taɓa saɓuwa ba a ce wai nahawu ya zo da sunan wai zai gyara wata ƙira'a ta ƙur'ani ina ai ba za ka yi ba za ta yi ka ɗauko wani nahawu ba ka ce za ka ƙa- za ka gyara wata ƙira'a ƙira'a da take abin tsarkakewa a duk ƙira'o'in nan mutawatirai tabbatattu ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba daidai bane a ce wai an ga wata ƙira'a ta saba da nahau ina shi nahau a sannan shi ne bai kai ba ƙira'ar ita ce tabbatacciya yasa shi na- nahau ne za a gyara da ƙur'ani ba ƙur'ani ne za a gyara shi da nahau ba Ahm, ka ba a nan wanda suka yi raddi ga shi ibnu amirin ba su dace ba yanda ibnu malikin mai alfiya yake faɗa a cikin ah, kafiya yake cewa wa umdati qira'atun amiri fakam tara laha min aridin wa nasiri cewa ƙira'an nan ta ibnu amirin ita ce babban madogararsa da ya ce a iya raba tsakanin murafi da murafu ilaihi da maf'ulu bihi maf'ulu bihi yanzu to da wato wa fihi al-faslu bayna al-murafi wal murafi ilayhi bil maf'uli wala wa irafatu al-qalbi ila shurakai abinda yasa aka ce su wa'annan aljanna da su kafiran nan suke tare da su wajen bauta ga a wajen Allah suke tare da su da Allah to abin da yasa aka ce su suka yi kisan alhali ai ba su suke kisan ba li amrihim bi domin su suka yi umarni aka bi umarnin nasu wanda ko zai ba da umarni abu umarninsa a lamari ai kamar shi wannan lamari kamar shi abu li yurduhum an ba su damar yin haka ne don su halakar da su mutanen masu bin nasu wali yalbisu alaihim dinu dan su rikitar da tsare-tsaren su gare su walau sha Allahu ma fa'alu da ce Allah ya nufa da ba za su iya aikata wannan ba zarhum ma yaftaru ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kyale su da abin da suke kaga ka kyale su da abin da suke kaga wato nan da yace walau sha Allahu ma fa'aluhu wal ma'ana abinda ake nufi law arada Allahu adama tazini wal qatli da ce Allah ya nufi cewa kafira aljannin nan ba za su kawatawa masu bauta musu ba cewa su ringa kashe 'ya'yansu? ma fa'alu da ba su da ikon aikatawa li'anna Allah domin Allah tabaraka wata'ala shi kadai shine mai samar da abinda ake ganin mai kyau ne shi kadai shine mai samar da abinda ake ganin akasin haka halitta gaba ɗaya sabuba ne na fili da dangane da aikata alheri ko shari amma me yin Allah tabaraka ta'ala idan ba haka ba makomar gaba ɗayan aiki zuwa ga Allah ne tabaraka ta'ala daga nan ne magana da aka ruwaito daga shugaba Ibrahim da suki ne daga cikin manyan kudubai cewa wanda ya duba zuwa ga halitta da idanun shari'a makatsa ya ƙi su amma wanda yake duban halitta da ainihin haƙiƙa sai ya kawo musu hanzari azarahu sashe masana Allah ya ce alkullu taqdiru maulana wa tasisu Iblisu lamma daga man kana Iblisu. Duk wani abin da ka gani a cikin halitta, haka Allah ya kaddara abin zai abu. Haka Allah ya sa wa abin harsashi hayi abu yanda ka ga ya abu. Shi ya sa kai ɗan adam, duk halin da aka tsinci kai a kai, a dawo a gode wa Allah. saboda inda a ce za a dubi laifuffukanka to ai abin da za a kawo ma ya ninka wanda aka kawo dangane da wahala shi yasa koyaushe ka ringa godiya ga Allah ubangijin da yabansa yake wajibi haka nan tsakake shi yake wajibi ka faɗa wa zuciyarka wakacin da waswasin zuciyar naka ya ƙaru Iblisu yayin da ya shishigi wajen ba da amsa sai zamo a Iblis yayin da ya shishigi wajen biyayya ga Allah, ya ƙiye biyayya ga Allah, to wa ya ɓatar da shi. Allah ne nufi kawai cewa ya ɓatan zai, in ba haka ba shekararsa dubu nawa yana bauta wa Allah. Sai da ya zamo shi ke kan gaba wajen bautar Allah, mala'iku gaba ɗaya suka zamo kamar ƙarƙashinsa suke. Amma da Allah yadda fiye bayyana matsayin Iblis, aka umarce shi ya sujada ga annaba Adam ya ce, "A haba, ni za a ce in sujada ga wannan, wasu liman halakatar ina? Ni ne za a ce in sadar sujada ga wanda aka halitta yumbu, an halice ni daga wuta, halakata an hairu minu, halakata ni amin nerin wa halakata homin ɗin. Ai, na fi ƙarfinsa, sai dai shi a ce yi min sujada. yanzu shi iblis din da yayi wannan waye batar da shi har yi haka Allah ne kawai ya rubuta cewa zai zama batacce har shi yasa yi haka yasa a koyaushe dan adam in Allah ya ganar da kai shari'a ka riko da shirya ka gode wa Allah ba dabara ka bace ba wayan ka ba akwai wanda sun fi ka dabara akwai wanda sun fi ka wayan amma Allah bai nufe su su riko da shiryar ba shi yasa suka juya wa shiryar baya to kai da Allah ya kaddara ka gane shiryar shiriya ce kai riko da ita ka gode wa Allah kaka dinga hangen cewa ai kai daman da wayanka ko kai da dabararka to walau sha Allahu ma fa'alu fazarhum kyale su wa ma yaftarun da abin da suke kaga su ringa danganawa ga Allah tabaraka wa ta'ala وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعم لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه
Allah ya ci gaba da faɗar laifuffukan kafiran cewa laifuffukan nasu ta ɓangarori daban-daban. Yana daga laifin nasu wa ƙalu suke cewa, Hafihi an'am, wannan dabbobi ne wa harsu, ko wannan kayan noma ne da muka noma, hijir, wanda yake ba wanda ya isa ta ba. ba wanda ya sai ta ba abin tsarewa ne da dan muha ba wanda ya sai amfani da dabbobin nan ko noman nan illa man sha sai wanda muka ga dama min hada batul ausani daga masu hidima ga gumaka wa gairihim da wannan su biz'ami ariya wasu a suna yin wannan ne riyawa ai la hujjata lahum fi me ma'ana cewa suna yin haka ne dan riyawa ba su da hujja akai ba su da hujja a kai ɗan adam ba kai ne kake da damar ka ce wannan halal ne ko wannan haram ba Allah shi ne mai komi shi ke da damar ya halatta abin da ya nufi ya halatta ko ya haramta abin da ya nufi ya haramta amma ba kai ɗan adam ba wa'an am ga kuma wasu dabbobin hurrimat zuhuruwa da yake kafiran nan suka ce ba dama a hau Allah ya yi wasu nau'i na dabbobi don a ringa hawa ana amfani da ita ana ɗora kaya a ciki yadda zai zo nan gaba suratul nahli wal haila wal migala wal hamira litargabuha wa zina Allah ya yi su ne don wannan manufa kowa kenan yana da damar ya amma haka kawai sai su ware wasu dabbobin su ce wannan ba wanda ya isa ya hau wala tukabu ba a hawanta kasawa'ib kamar da suka ce suke cewa sun sake kawai wal hawami ko irin wanda shi ya yi barbara har sau goma ya zama duk barbarar da ya ana ciki wanda suke cewa to raƙumin da ya irin wannan ai ba dama a haushi Allah ne ya ce ba dama a haushi ba Allah ba ne ya ce su suka halitta raƙumin nan ba su suka halitta ba a'a to a gyale mai abu ya mulki da kayansa ko ya tasarrufi a kayansa amma ba wani haka kawai dan san rai ya ce a ai ga yadda za a yi ga abu ba a koma ga mai abin mahalicin abin tun farko a ji ya yake so a yi da wannan halittar tasu wa'anam ga wasu dabbobin kuma la yaskuru nasballahi alaiha ba sa faɗan sunan Allah a gare ta inda zabiha yayin da za su yanka balas kuro nasma asnami bari sai su faɗi sunayen gumakansu wa nasabu zalika ila Allah suke cewa ai Allah ne yake sai haka wani ƙarin laifin kuma ai banna abu ne mummuna amma abin da yafi muni ma daga ai banna kawai shine ai bannar a ce ai wani ne yace ai wannan bannan alhali ba ruwansu to wannan ai bannar tafi muni suka dangana wannan a zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a iftira'an alai dan kagen ƙarya ga Allah tabaraka wa ta'ala dan kagen ƙarya ga Allah tabaraka wa ta'ala to sai zihimi ba ka da iftar ba bakawa rana na zuwa lokacin da Allah zai musu sakayya da irin ƙaryar da suke kaga su dangana ga Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya magana akan wani lamari na halitta magana ta su ta zamo ta saba da abin da Allah ya ce to akwai ran da zai koma ga Allah Allah zai musu sakayya akan wannan ƙarya da ya ƙaga ya dangana ga Allah tabaraka wata'ala shi yasa ba inda hatsari yake irin a ce a lamari na addini wani kawai ya ringa buɗe baki yana faɗa cewa ai kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne alhali ba hujja a kai saboda an ce lamari na addini na Allah ne lamari na Allah ne saboda addinin nan ba na kowa bane na Allah ne tabaraka ta'ala shine mai cewa ayi shine mai cewa a bari shine mai cewa in an yi kaza daidai ne in an yi kaza ba daidai bane to wani haka kawai saboda hangensa ko shi yana duban cewa ai mai wayo ne haka kawai lamari na addini ya ringa cewa wannan daidai ne alhali bai da hujja daga wajen Allah ko ya ce wannan lamarin na addini ba daidai bane alhali bai da hujja daga wajen Allah ai yayi banna babba ba makawa zai koma ga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya masa sakayya akan wannan barna yasa mata za a faɗi magana a bangaren addini to a faɗa masa hujja ya zama ana da madogara wanda an tabbatar haka ne sannan a faɗa وقالوا نعم وقالوا ها وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء فاجريهم وصفهم إنه حكيم عليم وقالوا ga dai wata ɓannar dai da su kafiran nan suke suke cewa mafi na hazil an'ami abinda yake cikin cukkunan wannan dabbobi almuharramati wadda aka haramta cin namanta wahiyar sawa'ibu wal baha'iru ita ce abinda yake cikin sa'iba me ma'anar sa'iba shine haka kawai saboda cewa dabba ta yi wani abu me ita ya ce ya sake ta dan Allah ma'ana shi kansa ba zai hau ba ba zai dora mata kaya ba wani ma ba zai hau ba ba zai dora mata kaya ba sai a kyale dabba ta ta yawo duk inda take so ta shiga to irin wayannan dabbobin idan suka yi ciki suka haifi 'ya'ya, yana daga tsarin kafirai cewa to wannan 'ya'yan da suka haifa maza sa iya ci daga a iya yankawa maza su ci daga nama amma mata ba su da dama su ci daga irin wannan nama. Allah ne ya kawo wannan hukuncin koko ba Allah ba, ba Allah ba ne ya kawo wannan hukuncin, son zuciya kawai suka bi suka fito da hukuncin haka. Wal baha'iri, ko kuma wadda take bahira wadda aka faɗa a baya. To idan ta yi ciki, ita an ce ba za a taɓa ta ba, to amma an ta yi ciki ta haihu fa, in mace ce ta yi ciki ta haihu, zai ce eh, ai wannan abin da ta haifa a iya amfani da shi amma fa maza maza ne kadai za su yi amfani da shi maza su yi amfani da shi wannan ya halatta amma a ce mata su yi amfani da shi wannan haramun ne Allah ne ya kawo wannan hukuncin ba Allah bane ya kawo wannan hukuncin to me yasa suke wannan hukuncin me yasa suke wannan hukuncin shine Qur'ani yake kwankwasar su akai hukuncin da za a yi a mai da shi ga ma'abucin hukunci shi ne Allah ta baraka wa ta'ala abinda Allah ya ce halal ne to a ɗauka halal ne shi ne daidai abinda Allah ya ce haram ne a bar shi a matsayin haram ne shi ne daidai amma ba haka kawai a ce za a yi wa Allah shi shige a cikin hukuncinsa ba a wanya kun mai tatan idan kuma aka samu irin wannan dabbar wata ta yi mushi bin rafi wannan nasmi akwai kira wa in yakun mai tatur ya zama kana din tammace kenan akwai kuma kira'ar wa in yakun mai tatar kuma wannan kira'o'in ma'a tani silfili wa in takun mai tatun wa in takun mai tatar wata sikirihi wa in yakun mai tato wa in yakun mai tatar ya zama kenan yadda shi ya faɗa ƙira'o'in guda hudu ne kenan a nan ya zama ƙira'o'in guda hudu ne a nan kenan wanda kowanne a ciki sab'iyya ce in dai an ce ya kummaitatun ko ta kummaitatun kana din ta zama tamma kana ta keɓanta daga sauran ƴan uwanta da cewa ita takan zo tamma kamar yadda ta keɓanta da cewa ana shafe nunin idan na murari'in idan a halin jazma ne taballam na kuminal musallina wa qad halaqatuka min qablu wa lam taku shay'a haka da take mata da cewa ana iya shafe ta da sunan a kyale labarin musamman bayan in ko lau kamar kankila ma kila in sirkan wa in kaziba ko la ya mani dahara zo bagayin walau malika to idan wannan ya zama mu shefa mu shurka sai ce eh da mazan da matan duk sa iya ci idan masalan ita sa'iba dabbar da aka ce sa'iba ce wanda su a tsarin su cewa a ci naman ta haram ne amma sai ta haifi ɗa ko ta haifi ya to wannan kuma sai ce e maza sa iya cin naman nan mata ba da masu ce idan ya zama kuma kafin a yanka a'a sai wannan ɗan ya mutu ko wannan yar ta mutu sai ce a to a yanzu kuma tunda Allah ne da kansa ya kashe da kan Allah ne da kansa ya yanka ai mata ma sa ci maza ma sa ci mata ma sa ci a'a wannan tsari daga ina aka samu ubangiji yace sai zihimullahu wasu Allah zai musu akayya akan wannan sufa da suke yadda suke kawo abu su ce halal ne ko su ce haram ne alhali ba sun samu madogara daga wajen Allah ba kafin a ce abu halal ne ko abu haram ne to a samu dogara daga Allah wala taqulu ma tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkazib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yaflihun mata'un qalil wallahu fil akhirati azim shi yasa ba daidai bane a ringa wa Allah shishige a cikin hukunce hukuncensa abinda duk za a yi a faɗi hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala amma ba san rai ba ko abinda ake hange ba wanda duk ya haka to zai koma ga Allah Allah zai masa sakayya akan wannan wannan subhantawar bi talili tamsa halatta abinda ake hange wai shine halal din wata ne kwaramtawar a kyale halattawar da haramtawar ga mai komai Allah tabaraka wataala ai jazaahu zai za su ga sakamakon abin da suke innahu hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala hakimun wani ne fi sunihi a cikin duk abin da ya aikata ali masani ne kuma bi halqihi da halittarsa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sane da halitta gaba da ya san wanda a cikin halitta ya tsaya bin tsarinsa ya san kuma wanda ya bauɗe daga tsarinsa wanda ya bauɗe daga tsarinsa kai ya ɗauka ai suna da yawa shikenan sun sha ina ba a sha wajen Allah tabaraka wataala a duniya ne akan yi laifi amma a shiga cikin yama a tsira amma wajen Allah tabaraka wataala ai ko kai waye ka saba wa Allah Allah zai kama ka kuma in Allah ya kama ka sai ka mance ma da cewa kai da wani ko kai laifin sai zama kai kadai kake ganin kai ake wa azaba wa man yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu nudhilku nar khalidan fiha aga wanda aka sa a wuta aka ce kamar mutum an sa shi a wuta gani zai ma kamar ba a sa kowa a wutar ba sai shi sabanin yan aljanna halidina fiha kaga su yan aljanna sai bai dila rasulahu jannata in ta lana khalidina fiha wa zalika hujul azim dan aljanna shi yana jin daɗi da ganin ga wasu ma ƴan uwansa a aljanna amma dan wuta gani yake kamar shi kadai aka sa a wuta saboda duk irin yanda dan adam ya kai ga saba wa Allah ba maka wa Allah sai ya kamo shi shi kadai kuma ya nufin ya masa azaba sai ya masa azaba wanda bawa zai ringa ganin kamar ba wanda ake wa azabar sai shi ubangiji dai gwani ne a cikin duk abin da ya masani ne da halitta ya san wanda a cikin halittar suke tsayawa su biyayya ga umarninsa, ya san wa'yanda a'a su ne suke kawo magana su ce wai ta Allah ce, su kawo magana ta su ce ba ta Allah ba amma su ringa dangana ta ga Allah, to Allah yana sana da su kuma za su ga sakamakon da zai musu. to qad hasira allazina خسر الذين قتلوا أولادهم سفعا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله فضلوا وما كانوا مهتدين aka ci gaba da fadar dai wata bannar ta kafirai larabawa wani subhanahu wataala ce qad hasira allazina qasalu auladahum haƙiƙa wannan da suka kashe ƴaƴansu bil wa'ad ta fuskar binne su suna yara ƙanana to haƙiƙa sun yi hasara babba anan akwai ƙira'a biyu akwai qatalu bitafifi kamar ƙira'ar nafi'u kenan wanda muke bi ko qatalu aulada akwai kuma ƙira'ar qatalu bitashdid kenan wanda suka yawaita kashe ƴaƴansu mutum Allah ya azurta masa ƴa mace domin ga cewa a shi ya kai yarsa gidan wani wanda zai aure ta a wulakanta yar a yi gwamma a ce ya rasa ta ya kashe ta tun tana ai karama wanda yake wannan ai asara ce babba safa dan wauta jahala dan jahilci bi gairi ilmi ba da wata hujja ba ba wata hujja aka wannan abin da suke rawal buhari buhari ya rawaito an ibn abbas daga abdullah ibn abbas Allah ya kare da a gare su qala abdullah ibn abbas yace idan sanin wautar larabawa haka ɗin zai faranta ma rai ka karanta aya ta sama da ɗari da talatin daga suratul an'ami ita ce ƙarhasar a ba waɗin ƙarhasar lazina a ƙatalo auladahum safahan bi ghairi ilmin wa harramu ma rizqahum la qarra ibtila ala qarra wa ma kanu muhtadin to ka karanta wannan mutum kai ka haifi ya amma haka kawai ka ce ai don kar ta zo ta yi aure a wulaƙanta ta a gidan auren ka gwammace wai ka kashe ta tana yarinya to yanzu wani wulaƙanci ne ya fi ƙarfin kashe ta ɗin an ce wani ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa manzo sallallahu alaihi wasallama cewa akwai sanda matarsa ta haifi ‘ya. Allah ya sa ‘yan nan kyakkyawa ce, ganin kyan sai hankalinsa ya ƙara tashi, cewa yanzu kamar wannan ‘yattawa, kyakkyawa ita ce za ta je gidan miji ya wulaƙanta ta, ba gwamma in kashe ta ba. Matan nan na tasa da ta ga yana wannan tunani, yana zaune yana wannan tunani sai ta gane, ta roƙe shi, ta roƙe shi. cewa ya haƙura kai ya kashe ya ce sai dai ta ɗauke shi ‘yar ta kai wani waje ta ɗauke ‘yar ta kai danginta aka rene ta ta fara girma sai ce a dawo da ita aka dawo da ita sai ta tashi samun kamata a kyau da wuya sai zama kullum tunanin da yake shi ne yanzu wannan ‘yar tasa sai za ta je gidan miji a wulaƙanta ta har nan dai sai ya niya cewa lalle abin da za a yi kashe ta in ba kashe ta yayi ba hankalinsa ba zai kwanta ba to kuma yana jin nauyin matar sai ya ce da matar akwai danginsa yana so ya je ya ziyarce su yana so ya tafi da yan nan tasu shikenan matar ta yi minna ta shirya yar ta ce to ga ta amana ka ji tsoron Allah kar ka taɓa ta kar ka taɓa ita ai ba komai har zan da miki da ita lafiya suka fita jeji ta je bakin rijiya sai wannan abin ya tasa motsa masa abin da zai sai dai ya jefa ta yarinyar da ta ga fuskarsa ta sauya sai ta gano ta ce aba ba ba kakkai haka kakkai haka tana ta rarrashinsa ina in yi kamar ya bata sai wannan tunanin ya sake motsa a ƙarshe dai sai da ya jefa ta cikin rijiya ya je tana kuka tana uba baba ka kashe ni ka kashe bai bar gindin rijiyar ba sai da ya tabbatar yarinyar ta mutu yake faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam yace inda a ce zan riƙo wani da abin da ya aikata kafin ya musulunta da na rike ka akan wannan da na rike ka akan wannan shi yasa wasan haka ai ya tabbata su wawaye ne suna yi ne ba da hujja ba wa haramu ma rizqahumullah suka haramta wa kansu abinda Allah ya azurta musu ga dabbobi da Allah ya ce ku hau ku yi kaza ku yi kaza haka kawai a ce ai an mai da ita sa'i ba ba dama a hau ba dama a yi kaza iftira'an alallah wanda wannan ƙagar ƙarya ne da dangana ƙaryar ga Allah tabaraka wa ta'ala ƙarrallo masu wannan kan sun gama bata ƙiƙa sun gama bata wa ma kanu mutadin su kan ba akan shirya suke ba sun gama bacewa gaba ɗaya wato fihi ilamu wannan ya kunshi sanarwa bi anna haula allazina fa'alu hadha alfila da cewa wa'annan masu aikata irin wannan aiki ya mutuna alal ralal za su mutu ne bisa bata anna la yaqulu nabihi la tu'alliqa ma laka bi huda kamar ubangiji yana cewa da annabi ka daina ma burin kai su shari'a inna in ba Allah ne ya nufa ba mai wannan batan yaushe zai dawo ya shirya Allah ya kare mu. Alhamdulillah sun tashi wala zai an sha jannati ma'arushatin. Alhamdulillah. Allah ya ba mu fahimtar Qur'ani, Allah ya ba mu aiki da shi, Allah ya saka wa masu littattafan, Allah ya saka wa magabatan mu da alheri. Alhamdulillah mu karanta Fatiha ɗaya, salatul Fatiha uku.